أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis wanda yau goma sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace da shi daga watan hudu miladiya 2023 har yanzu dai muna cikin suratul zukhruf wanda za mu tashi aya ta 82 Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul in kana lirrahmani walad kace da su in har wani da ya kasance ga Allah mai rahma fa ana awwalul abidin to ni ne farkon masu bauta subhana rabbis samawati wal ard tsarki ya tabbata ga ubangijin sammai da kasai rabbil arshi ubangijin al'arshi amma yasifun daga barin abinda suke sifantawa fadharhum yakhudu wa yal'abu kabar su su dunga kutsawa suna yin wasanni hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har su haɗu da wunin da ake yi masu alkawari wa huwa allazi fi samai ilahun kuma shine abin bauta a cikin sammai wa fil ardi ilah kuma shine abin bauta a cikin ƙasai wa huwa alhakimul alim kuma shine mai zuzzurfar hikima mai zuzzurfan ilimi wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ardi wanda mallakar sammai da ƙasai suke hannunsa wa ma baina kuma da abin da yake tsakani to albarkatunsa sun faɗaɗa sun yawaita alkhairansa sun daɗu sun yawaita wa inda hu ilmu sa'a kuma a wajensa shi kadai sanin lokacin tashin alkiyama yake wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ake mayar da ku ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة wanda wasu suke bautata mawa koma da bayan Allah to ba su mallaki ceto ba illa man shahida bil haqqi sai dai wanda yayi kalmar shahada da gaskiya wa hum ya'lamun alhali suna sanin abinda suka sheda wal in sa'altahum kuma tabbas idan ka tambaye su man khalaqahum waye halice su la yaqulunna Allah za su ce Allah ne fa anna yufakun to yaya ake karkatar da su wakilihi ina rantsuwa da fadinsa ko ku a'a da fadinsa ya rab ya ubangiji inna haula'i qaumin la qaumun la yu'minun wa intananka mutane ne wanda ba sa yin imani fasfah anhum ka kauda kai daga barin su wa qul salam kuma ka ce da su na sauke nauyi fa sawfa ya'lamun da sannu za su gane wa'annan ayoyi janibinsu na farko suna tabbatar da tsarkake Allah subhanahu wata'ala ga dukkan tawaya wadda mushrikan shawa da wa'ansunsu suka danganta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma suna bayanin katafaren mulkin Allah wanda babu wanda ya musharaka da Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan kuma da wanda ya yadda da wanda bai yadda ba kowa ya yadda ya sallama sannan kuma ƙarshen ayoyin yana nuna narko da kuma ƙyacewa ga wanda suke mushrikai an yi masu wa'azi kuma sun ƙi imani Allah subhanahu wata'ala ke cewa qul in kana lirrahmani walad kace da su in har akwai wani ɗa a wajen Allah mai rahama fardan a bisa ƙaddarawa fa'ana awal abidin to ni ne farkon masu bauta masu tafsiri sun yi ƙoƙarin fayyace ma'anar wannan aya ta fuskoki masu dama sai dai mu ambaci waɗansu daga ciki fuska ta farko malaman tafsiri suka ce wannan sharaɗi ne wanda baya cika shi sharadi ba dole ne ya zama yayiwu ba ba dole ne ya zama ainihin ya cika ba domin yanzu za ka iya ce ma wani wane idan ka miƙa hannunka ka taɓo sama to zan baka miliyan dubu wannan sharadin zai cika ba zai cika ba kaga kenan miliyan dubu ba za ta je gare shi ba ko kana da ita ko baka da ita to kaga wannan sharadi ne wanda ba zai cika ba zai cika ba ko ka ce wani idan ka zo ka sa baki ka zuke ruwan teku ka shanye su to zan baka kaza kaga shi ma wannan sharadi ne wanda ba zai iya yiwuwa ba to Allah yakan ambaci irin wannan a cikin alkur'ani wanda ba lallai ya cika ba لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار أنك لو أراد الله أن يتخذ ولدا da a ce Allah ya yi nufin zai riki wani ɗa lastafa min ma ya haluku to da sai ya zaɓa daga cikin abin da ya halitta to kaga wannan lauɗin nan shardiya ce kaga sharadin ba zai taba cika ba wama khalaqana as-samaa wal arda wama bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin kaga Allah subhanahu wata'ala ba zai riki wasa ko wani abun wasa ba kaga wannan sharadi ne wanda ba zai taba cika ba to nan da aka ce in kana lirrahmani walad su mushrikan qurayshawa daga cikin aqidar su cewa Allah yana da da domin a wajen mushrikan qurayshawa suna cewa al malaikatu banatullah ta'ala Allah an qaulihim uluwan kabira cewa wai malaiku ya'ya mata ne a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka daga wannan mummunan maganar tasu su kuma wato ainihin yahudawa abin da kiristoci suna cewa annabi isa dan allah ne ta'ala allahu an ƙaunihim uluwan kabira to kasancewar su dai mushirikan ƙwarai shawa namanta yahudawa su ma suna cewa uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara almasih ibn Allah kaga kenan duk nau'in mushrikai sai da suka danganta da zuwa ga Allah subhanahu wataala to sai Allah ke cewa qul ka ce da su in kana lirrahmani waladun in har wani da ya kasance ga Allah subhanahu wa ta'ala to fa'ana awwalul abidin ni ne farkon masu bauta me ake nufi da farkon masu bauta wasu malamai suka ce kama al'imamu sa'idi rahimahullahu ta'ala da waninsa cewa fa'ana awwalul abidin li hadhal walad in har a ce da Allah na da ɗa to ni ne farkon wanda zai bauta ma wannan ɗan na Allah domin duk inda ɗa yake juzi'i ne na mahaifinsa yanki ne na mahaifinsa to da sai a ce yadda Allah ya cancanci bauta to ɗansa ma zai cancanci bauta ai ga daga cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala bai bar ɗa namiji ga manzo alaihi salatu wassalam har ya girma ya balaga ya haihu babu shi yasa Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum manzo alayhi salam bai zamo uba daga wato na ɗaya daga cikin mazajen ku ba dan sa na ƙarshe Ibrahim mu'azzam alayhi salam yana dan wata 18 Allah ya karbi rayuwarsa domin wani Allah hikima da a ce manzo alayhi salam ya bar wani da to sai an jingina masa annabta a ce yadda manzan Allah yake annabin Allah to ɗansa ma dole ya zamo annabi to Allah sai toshe wannan ƙofar kuma wannan zai nuna ma gaskiyar ƙur'ani kaga Allah sai ce manzo alaihi salam bai zama uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba kuma ya koma ga Allah bashi da ɗa namiji kaga ashe abinda Allah ke faɗa wa manzo alaihi salam shine tabbas ta wasu suka ce shine ma'anan fa ana awwalul abidin to ni ne farkon wanda zai bautata ma wannan ɗan a bisa wannan manzo alaihissalam kenan a fakaice yana nuna musu kuna bata ma kanku lokaci ne kuna yin aikin banza wanda bashi da mahalli domin da'awar ɗa da kuke yi wai Allah yana da shi ni na fi ku sanin Allah ni na fi ku bin Allah kuma ni na fi ku san na yi abin da Allah yake so da a ce Allah yana da ɗato ni ne zan so ma bauta ma wannan ɗan ba ku ba kaga a nan manzo alaihissalatu wassalam yana tsarkake Allah daga wancan abu da aka jingina masa a daidai lokacin kuma yana nuna wautarsu da yadda suke ɗora abu ba a mahallinsa ba wasu malamai suka ce a ma'anan fa'ana awwalul abidin inda a ce Allah yana da ɗa to ni ne zan bautata masa karan farko a bisa wannan sifar ta cewa yana da ɗa ina fata kun gane wannan sifa mu yanzu aƙidar mu da muke bautata ma Allah da ita shine lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba kuma ba haife shi ba to inda a ce a bisa kaddarawa yana da ɗa to ni ne farkon wanda zai kudurta wannan kuma na bautata masa a bisa wannan sifa ta cewa yana da ɗa to tun da har ban bauta masa da wannan itikadin da wannan sifar ba to shi ya nuna koruwar ɗa a wajen Allah ma'ana Allah subhanahu wata'ala ba shi da ɗa wasu suka ce ma'anar ayan cewa ita wannan in ma'anarta ma domin in takan zo domin korewa in inda kun min sultanin bihaza ma'ana ma inda kun ba ku da to sai zama ƙul ma kana lirrahmani waladun ka ce masu kwata-kwata Allah subhanahu wata'ala ba shi da ɗa to sai a ce magana ta cika tif-tif sai a tashi sabuwar magana fa'ana awwalul abidin to kuma ni ne farkon mai bautata masa to wasu sai suka ce wannan al'abidin ma'anarsa al'anifin cewa kul in kana lirrahmani walad ma'ana wannan indin dai nafiya ce cewa ma kana lirrahmani walad kwata-kwata Allah subhanahu wata'ala ba shi da ɗa fa'ana awwalul abidin kuma ni ne farkon wanda yake watsi da wannan bakar aƙida ta jingina ma Allah subhanahu wata'ala ɗa to amma imamu tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin da ya yi kaito akwal na malamai sai ya ce ƙaunin farko shi ne fi dacewa saboda ayat da ta biyo kaga da aka ce ƙul in kana lirrahmani walad ka ce da su in har Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa fa'ana awwalul abidin to ni ne farkon wanda zai yi bauta ga wannan ɗa to amma subhana rabbika wato subhana rabbis samawati wal ardi to tsarki ya tabbata ga ubangijin sammai da kasai har zuwa ƙarshe kenan an kore ma Allah duk wani abu ba daidai ba wanda aka jingina masa wannan shine Imam Tabari ya rinjaye a cikin tafsirin sa ko mafi yawan malamai kamar su Ibn Kathir su ma suka rinjayar wasu malamai suka ce abin da yasa manzo alaihi salatu wasalam Allah ya koyar da shi wannan usulubi ana kiran wannan usulubul mulatafa wato tsarin magana na tausasawa tattare da abokin tattaunawa kun ga Allah sai yake ce wa manzo alaihi salatu wasalam ka ce da su wa inna au iyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin wa inna tabbas mu aw iyyakum ko ku la ala hudan akwai wanda yake kan shirya aw fi dalalin mubin ko a cikin bata mabayyane to yanzu akwai shakkun cewa manzon Allah ne akan daidai aka sinsa akan ba daidai ba babu to amma shi uslubi na tattaunawa idan kana so ka tattauna da abokin tattaunawa ya fahimce ka to kada ka tara daidai da nagarta da dacewa ɓangarenka ka nuna masa a bincika a gano ina gaske take yanzu kamar yana cewa mu da ku mu tara hankali tabbas dai a cikin biyun nan sai an samu wa inna au iyaku lalle ko mu ko ku la'ala hudan akwai wanda yake kan shirya aw fi dalalin mubin to kenan kaga sai a zo a yi bincike kamar yadda wato sha'idu yusuf ya ce in kana kamisu hukudda min kubulin fasadakat wa huwa min alkadibin wa in kana kamisu hukudda min duburin fakadhabat wa min sadiqin kaga da karin farko aka ce in kana kamisu hukudda min duburin fakadhabat wa min sadiqin to an zo wurin kawai so ake yanzu a bata laifi shi a wanke shi to sai aka soma da cewa in ka na kamisu kuddamin kubulin in har rigarsa ya zamo a duba in ta yage daga gaba fasada katto ita ce mai gaskiya waho minar kazibi na kuma shi karya yake to amma wa in ka na kamisu kuddamin dubure in ku har rigarsa daga baya ta yage shi ke nan faka zaban to a nan ita ta yi karya ohomi na sadiqin to falon bar an kami sauku da min duburin tsara inda gobe kai da kudi to kaga a nan sai da aka so ba alaman a jingina mata gaskiya shi kuma a jingina mata rashin gaskiya to karshe kaga sai ta zama ita ce ba ta da gaskiya to wannan usulubi ne na tattaunawa duk lokacin da za ku tattauna kai da wani to kada ka nuna cewa kai dinnan kai ne nagartacce kai ne akan daidai shi dinnan duk abin da zai faɗa ƙarya ne to ai kaga ba ma za a tattauna ba za ka ita tuwa ne abin da ni dai kaga karatu na kaɗan ne ku ne malamai eh ku ne masu tarin hujjoji na ƙur'ani da hadisi eh yanzu ni dan abin da Allah ya sanar da ni bari in fada ko kuma a matsayinku na malamai sai mu saurara mu ce kaga anan ka tara masa kasa sai ya gyara zama Allah ya sa mu dace to wannan shine wato ainihin abinda mafi yawan malamai suka rinjayar cewa usulubi ne na tausasawa tattare da abokin magana domin ya kasa kunne ya ji abinda ake so a fada sai Allah ya ce subhana rabbis samawati wal ardi rabbi al'arshi amma ya sifon Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala yayin da yake so ya nuna wa mutane dacewar abubuwa da kuma bacin wa'insu abubuwa to sai ya ambaci abin da inda an gamsu da shi dole a sallama Allah sai ya soma da cewa subhana tsarki ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda bai sifanta kansa da shi ba ko ya kore kansa da shi ya kore wa kansa wannan ko manzo alaihissalam bai sifanta Allah da wannan ba ko ya kore mu Allah to ba a jingina mu Allah wannan abin ko da mu abun kamala ce a wajenmu akwai abin da kamala ne a wajenmu to amma idan an jingina mu Allah subhanahu wataala tawaya ce kai yanzu a ce kana da ‘ya'ya kamala ce ko tawaya kamala ce a ce kana da mata kamala ce ko tawaya kamala ce domin yanzu a ce an gaga wani babban mutum ya shigo da rawaninsa da alkyabba da dukkan kasaita sai a ce wallahi kun gan shi ga furfura bai yi auren fari ba a shago yake kwana sai an sake kallonsa kai to kalau yake kuwa Allah wannan ai ya kamata a ce yayi jikoki to Allah subhanahu wataala idan aka ce an jingina masa da to akwai nuna cewa Allah yana da wata tawaya da wani kashi da yake buƙatar magaji ko mataimaki kai yanzu a matsayinka na mai kudi so kake ka riga 'ya'yanka rasuwa su yi gadon kudinka a matsayinka na malami so kake ‘ya'yanka su yi karatu in ka mutu su hau guzunka a matsayinka na wanda yake mai sarauta fatan karen da baka nan ɗaya daga cikin ‘ya'yanka ya zama akan kujerarka haka nan in kai mai wata sana'a ne so kake duk ran da baka nan ɗanka ya kwafe makwafinka ma'ana ka gamsu cewa akwai ran da za ka gajiya ko ya zan babu kai gabaki ɗaya sannan akwai lokacin da tsufa zai zo maka shi zai tallafe ka shi zai ma kaza shi zai ma kaza kila shi za ka aika ka ce je siyo mun kaza dauke mun kaza kawo mun kaza to shi ku Allah fa subhanahu wataala inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqul lahu kun yanzu kai idan kana son a shigo maka da wani kaya za a yi kama kama niki niki a shigo in kana so a fita da su niki niki a fita an ɗauko bahu an ɗauko damin itace an ɗauko wani abu ana haɗa gumi shi kuma Allah ba wannan kun an riga an gama to yaushe mai wannan sifar kuma za ka jingina masa wani wanda sa bukata take sa a ce ana son sa haka nan mata duk wanda zai aure akwai bukatu wanda yake da ɗan adam bukatar kaza bukatar kaza bukatar kaza Allah kun ba shi da bukatar komai a wajen kowa to shi sa sai ce subhana rabbis samawati sarki ya tabbata ga ubangijin sammai sai aka soma da sammai samman nan mun sha faɗar hadifai da suke cewa daga nan ƙasa kafin ka je sama ta farko sai ka yi tafiye shekara 500 shekara malam ba kwana ba 500 kafin ka je saman nan da muke hangowa sannan kafin ka ɓula kaurinta ka je sama ta biyu shi ma irin wannan tafiye sannan sararin shi ma haka to me zatanka ga tsawon kafin ka ce ma ka wuce sama ta ɗaya ko sama ta biyu shi sa duk wani duk wata kimiyya da ake da ita to akwai iya inda ɗan adam zai je duk ƙwaƙwafin mutum duk tsatsubarsa to akwai inda iska ta ƙare yanzu daga nan kana ƙara sama iska yana raguwa kana sama iska yana raguwa har ka je inda babu iskar da za ka sako masallacin nan daga can ba zai yi ƙasa ba saboda iska ce take jawo sannan akwai maganadisun ƙasa wanda yake jawo abubuwa to an wuce wannan maganadisun kun babu iska to in ku babu iska waye zai iya zuwa wannan wurin babu sannan a duniyan nan ma da muke muna da nahiya ta yamma ta gabas ta arewa ta kudu don allah ka taɓa jin wani bature ko ɗan sama jannati da ya ce maka ya je ƙarshen kudanci babu ƙarshen yammacin ma babu kai hatta gabashin sai dai a ce an ga wani dutse daga nan an dawo amma dai mutum ya ce ya kure ya je inda sama ce bai isa ba in ku ka ce sai ka je wani wurin sai dai a ba da labarin ka tafi amma baka dawo ba to Allah ya ƙare gudun 'yan adam wannan a inda suke takawa ballantana kuma a ce a je sama inda kowa ya riga sa akwai iya gejinsa to sai ce subhana rabbis samawati tsarki ya tabbata ga ubangijin sammai ma'ana samman nan duk da girman su to ba Allah ubangijin su ne sannan kuma wal ardi kuma ubangiji ne wanda yake ainihin na kasai ma'ana yanzu in Allah ya zama ubangijin sammai da kasai to kai asuwa shi sa ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas halittar samai da kasai ita ce mafi girma sama da halittar mutane inda zaka gane haka yanzu tunda Allah ya yi duniya ake ta mutuwa ana binne mutane ake ta mutuwa ana binne mutane ake ta mutuwa ana binne mutane har yanzu kasar ta kasa ta kasa haɗe mutanen har yanzu in aka mutu akwai inda za a binne ka inda duniya za ta mutu gabaki ɗaya a ce akwai wanda zai binne to akwai inda za a binne kowa to wannan ƙasa wadda muke takawa kenan kafin a ce kuma an wuce ta a samu dogon sarari sannan kuma a je ƙasa mai bin wannan ita ma a ɓula kaurinta a wuce har dai ainihin a je ƙasa ta bakwai ai wannan zai sa kasan Allah shi ne Allah kuma shi ne wanda yake mai kata fara mulki to sai ce subhana rabbis samawati wal ardi tsarki ya tabbata ga ubangijin samai da kasai wa rabbil arshi kuma shi ne ubangijin al'arshi Allahu akbar shi kenan kan kat an riga an gama manzo alaihissalatu wasalam a wani hadithi ya ce sammai bakwai da ƙasai bakwai in ka dunkule su ga baki ɗaya ka zo ka ɗora su a kan kursiyu kaman ka ɗauki ɗan zobe ko fitika ka kullata a cikin hamada ba fa a cikin faɗin masallacin nan ba hamada iya inda idan ka baya gani ka ɗauki sammai duk da girmansu da ƙasar nan ka wulla su a cikin hamada to wato abin nan ka ɗora su a kan kursiyu to kamar ɗan zobe ka jefa shi a cikin hamada so nawa hamadar ta ninka wannan ɗan zobe ko ifitikar so biliyan nawa ko so tiriliyan nawa baka sani ba to ɗauki samman gabaki ɗayansu da ƙasan gabaki ɗayansu da kursiyin shi kansa dora a kan al'arshi irin wannan misalin ta waye sai iya girman al'arshi sai mahallicinsu shi kaɗai ya sani to shi yasa duk abin da Allah zai baka labari na halittunsa sai dai a ɗan kusato maka da yadda hankalinka zai iya kamawa amma ka san hakikanin abin wallahi baka isa ka sani kwakwalwa taka ba za ta iya kaiwa ba to shi yasa Allah sai yake cewa tsarki ya tabbata ga ubangijin sammai ubangijin kasai ubangijin al'arshi amma yasifun daga barin abin da suke sifanta Allah da shi suke kwatanta Allah da shi ma'ana Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka in har waɗannan suka zama duk bayi ne masu rusunawa gare shi masu biyayya gare shi to ina ga kuma wanda bai kai girmansu ko matsayinsu ba min babi aula ya zama bawa ne a wajen Allah sai Allah ce fadarhum kyale su ya kudu su dunga kutsawa wayan abu suna wasanni hatta yulaku yawmahumul ladhi yu'adun har su hadu da wunin da ake musu alƙawari wannan ayar sai take nuna mana duk lokacin da mutum yake karban umarni daga Allah yake karban umarni daga manzo alaihi salatu wassalam yayi watsi da abin da shari'a take faɗa masa to ko ya yadda ko bai yadda ba sunansa dan kutse sunansa dan wargi da wasa hannun dama shine qala Allahu qala rasuluhu hannun hagu kuma shine kutse da wasanni ma'ana duk abin da zaka yi babu yardan Allah babu umarni daga manzo alaihi salatu wassalam to wannan abin sunansa wargi sunansa kutsawa sunansa kutse sunansa shishigi sunansa rashin sanin ciwon kai ko ka yadda ko baka yadda ba haka abin yake to yanzu duk hujjar da ya kamata a faɗa musu an faɗa musu ba su karɓa ba to shine Allah sai ce to fadar hu kyare su yaqudu wa abu su dinga kutse suna kutsawa suna wasanni wato a cikin wannan akwai barazana kai yanzu ko wani wanda ka san ya fi ƙarfinka ya ce wane barni da wani ƙyale shi dai zai shigo hannuna zai san da ni yake yi don allah yanzu idan aka faɗa maka wannan wanda ka san ya fi ƙarfinka ya faɗi wannan ashe ne kamata ka shiga taitayinka ba allah ya faɗi irin wannan ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا كاليسوا سدنغتي سناشا سناجن دادي ويلههم الأمل buri ya dinga shagaltar da su ba abin da zai cika bakin ɗan adam sai ƙasar ƙabari buri ba zai taba karewa ba inda dan adam yana rayu don Allah da za a tambaye mu ko iya yan kan gaban nan ba wai a ce ma duka cikin masallaci ba yanzu iya matasan nan na hannun dama na waye a cikin burinsa na rayuwar duniya kudin da yake so ya samu da irin matan da yake so ya aura da kadarori da irin ɗinki na ke cire ni da abun hawa na ke cire ni waye ya samu kashi hamsin a cikin ɗari ko biyar a cikin ɗari ko biyar a cikin ɗari wani bai samu ba tun da yanzu wani tunani ma yake idan an tsaye da ranar idan ina kudin sadaki zai fito kudin sadaki ba kai gaba hannu ba to buri baya kare wa ɗan adam za ka ga mutum yana kwanci kan gadon jiya rangaranga amma da an miƙo an miƙo 'yan kudin dubiya ya dubu ɗaya sai ya kalmashe sa a jiku ya ɗari biyar ya kalmashe sa a jiku har ma da za a ba wasu daga cikin yaransa idan mai dubiya ya fita sai sai kan yaka ina kudin da aka bada yanzu baka shi sai an kwantar sai an tayar amma yana cin zai rayu ya kashe wannan kudin da ma kare to buri baya karewa a cikin zuciyar dan adam to shi ne Allah ke cewa zarhum ya'kulu wa yatamattu wa yulhihimul amal buri ya shigaltar da su kullum mutum ya kwanta da buri ya tashi da buri ina ma in samu kai wato hatta ma abinda bai yiwuwa sai dan adam ya ra'aita ma kansa sai ya samu kaza sai yayi kaza Allah ka datar da mu to Allah subhanahu wata'ala yake cewa bar su su dinga kutsawa suna wargi suna wasa hatta yulabu Abu Ja'far ya karanta hatta yalqau har sai sun hadu yawmahumul ladhi yu'adun idan muka ce yulaku wato zamo sun cakuda sun cakudu da wannan ranar sun shiga yadda ba za su iya fita ba in muka ce yalkau shine su haɗu da kaza yau mahumun labi yi adon wani nan dai wanda ake yi musu alkawari shine wani tashin alkiyama Allah ka samu dace sai ce wa huwan labi fi sama'i ilahun wafin arzu ila shi ne abin bauta a cikin sammai kuma shi ne abin bauta a cikin ƙasai al'ila shi ne al-ma'abud kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allah subhanahu wa ta'ala shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa ya san koyanku ya san bayyananku kuma ya san abin da kuke wuri duk abin da kuke tarawa Allah subhanahu wataala ya san wannan tun ma kafin ku aikata to shine an yace huwa allazi fis samai ilahu shi wannan rabbil arshi da aka yi magana shine abin bautatawa a cikin sammai duk gaba ke da nan da aka ce fis samai ba ana nufin a cikin sama ita kadai ba ana nufin as-samawat wannan alɗin jinsiya ce duk jinsin sammai baki ɗaya to Allah shi kaɗai suke bautata mawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin sammai kakabɗinsu babu inda za ka iya saka yatsa kaza ina jin ko yatsa biyu ko hudu aka ambata ba za ka iya sa yatsa kaza a sama duk faɗin samman nan fata sai ka samu mala'ika ko dai ya kai goshi ko ya yi ruku'u ko yana zaune mana bautar Allah suke ko da yaushe kuma ya zo a hadithi tun da Allah ya halitti sammai daga sai akwai albaitul ma'amur wanda yana sama ta farko wanda wasu malamai suna cewa baitul ma'amur kamar shi ne yake saitin ka'aba ma'ana kamar da za a sako shi zai fado saitin ka'aba daidai Allah shi ne mafi sani amma wasu malamai sun ambaci wannan to shi wannan masallaci tun da Allah ya yi sama mala'ika dubu saba'in za su zo su bautata ma Allah idan sun tafi sun tafi kenan har abada sai wasu don Allah ya bi da za ka sa kalkuleta ka ce dubu saba'in so kwanakin shekara mala'ika nawa ya zo ma Allah bauta kuma ya tafi kenan ba zai dawo ba to ballantana tun da aka yi duniya mala'ika dubu saba'in idan sun zo sun yi wannan sun tafi kenan shi sa Allah da kansa ya jinjina masu ya ce yi sabbi hunan laila wannan har ɗayar turo suna tsarkake Allah suna bautata masa dare da rana ba sa yankewa da wannan ayar malamai suka ce an gano mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa gajiya tunda Allah ce la yafturu na ba sa yankewa to yanzu kai bawan Allah abin tausayi idan baka bauta ma Allah ba wa ya ragu kai ka ragu in dai har ya zamo mala'iku suna wannan bautar kuma ba sa ƙara Allah komai duk wannan bautar ba sa bautata ba sa ƙara ma Allah da komai wani malami ya faɗi wani asar ban san ingancinsa ba ya ce duk bautan nan da mala'iku suka yi idan alkiyama ta tsaya za su yi ma'alla jinjina su ce ma abad naka haƙƙa ibadatik duk wannan abin da muka yi ya Allah ba mu bautata maka irin yadda ya kamata a bauta maka ba to kai Allah gafarta malam mai guntuwar sallah da yan soshe-soshe da yan waiwaye-waiwaye yan tunane-tunane azumi ga shi nan da munkanilat wal mawqudat wal duk a cikin sa in ba tausayin Allah ba ina zaka kai labari ka duba wanda Allah da kansa ya ce sun yi tsagoran bautar kuma suna yi to amma ba zai amfana da komai a ciki ba to sai kai asuwa Allah ka ji kanmu ba da halin mu ba to saboda ka sai ce wa huwa allazi fis samai ilahu Allah subhanahu wataala shine abun bauta a cikin sammai gabaki daya wa fil ardi ilah kuma a cikin kasar dai shi ne ainihin abin bauta me ake nufi da fil ardi wasu suna ganin cewa yanzu mu ba a mazo maganin mu ba can cikin kasar har ka je karshen kasa ta bakwai to duk Allah suke bauta mawa ma'ana kaman a fakaice ana cewa sama gabaki dayanta tun daga sama ta daya har sama ta bakwai cikin ƙasa ta daya har ƙarshe ba mai yi ma Allah kangara ba mai yi ma Allah turjiya a ina ɗan kangara da ɗan turjiya suke shine akan ƙasan nan ɗan adam mai kunne biyu da kuma aljani a nan ake samun masu tutsu a nan ake samun masu turjiya a nan ake samun 'yan tawaye wanda Allah ya ce su yi wasu su ƙi wasu su ɗanyi abin da suka zaɓa ba wanda aka zaɓa musu ba to Allah subhanahu wata'ala ya ce shi ne abin bauta a cikin sammai da kuma cikin ƙasai ko mu ce a'a wafin arzu ila ana nufin haddan munan ko baka bauta ma Allah ba to dai shi ne abin bautar ta gaskiya in ma ka bauta ma wani to bauta ce ta gangan bauta ce ba a mahallinta ba shi ne ya cancanci bautan saboda ka sai ke cewa wa huwal hakimul alim kuma shi ne gwani mai cikakkiyar hikima kuma shi ne al'alim mai zuzzurfan ilimi alhakim shi ne wanda yake ɗora komai a mahallinsa kuma sannan al'alim da ya ɗora komai a kan mahallinsa kuma ta fuskan ilimi ma'ana duk abin da kaga Allah ya yi to wannan abubuwan guda biyu su suka sa an yi wannan abin da hikima an kuma yi shi da ilimi ba lalle ba ne kai ko ni ya zama duk abin da muka yi munyi da hikima wani abin zai iya zamowa da hikima wani babu hikima ba lalle ba ne duk abin da muka yi ya zama da ilimi muka yi shi wani zai iya zamowa da ilimi wani ya zamo babu ilimi a jahilce ido rufe aka yi shi to Allah shi ne alhakim mai zuzzurfar hikima wannan ayar ko ka ce wannan gabar wallahi idan damun fahimce ta damun zauna lafiya kamar yaya a ce mu ɗabbaƙa wa huwan hakimin alim a cikin kawunan wallahi da kai ƙaran Allah da ƙorafi ya yi sauƙi domin alhakim yadda ya yi kannan ya barka a wannan tsari ko mai kudi ko talaka ko maɗaukaki ko makasance ko wanda yake mai lafiya ko ba mai lafiya ba da hikima Allah ya ka haka sannan alim kuma shi masani ne a yadda ya barka nan don Allah in mun yadda da wannan hasada za ta taso abinda Allah ya ba wani dole mu yadda akwai hikimar da ta sa Allah ya bashi kuma yana sane ya bashi ni da ya bar ni haka yana sane da ni kuma akwai hikimar ta sa ya ni haka wani na ko kai mu ne za mu yi abu ba hikima ba ilimi to za ka ga cewa nusus na ƙur'ani ko dai ka ce rashin sanin ma'anarsu ko rashin ɗabbaƙa su a waƙi'i to shi ne yake sawa muke tafiya da nisa amma da za mu fahimce su to sai ka ga cewa ba sai an yi nisa ba mutum ya sallama aikin Allah da kuma ikon Allah subhanahu wata'ala ina fatan muna gane to sai ce wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ardi wama bainahuma wa indahu ilmu sa'a wa ilayhi turja'un tabaraka wannan malamai suka ce tafa'ala wato kaman wata siga ce ta nuna kaiwa ƙarshe tabarakan labi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma kina sai mu ce allazi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma tabaraka wanda mallakar samai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu ya zamo cewa nasa ne to albarkatunsa sun yawaita ku duba usulubin ƙur'ani wa tabarakan labi bai ce mulkus samawati wal ardi wa ma bai na huma lahu ba sai ce lahu mulkus samawati mallakar sammai da ƙasai da abin da yake ciki nasa ne shi kadai shi sa malaman balaga suka ce takdimu ma haƙuhu ta'khir yufidu liktisas gabatar da abin da haƙƙinsa a jinkirtar da shi to yana nuna keɓantuwa kaga da ya ce wata barukan lazi lahu ya ce nasa ne shi kaɗai kafin ma a zo a faɗi abubuwan nasa ne shi kaɗai kamar mai tambaya tambaya to menene ne na Allah shi kaɗai sai aka ce mulkus samawati mallakar samai ga baki daya don Allah ka taɓa jin wanda ya da'awar shi ya mallaki sama wal arabi kuma mallakar ƙasa ta su ce ka taɓa jin wanda ya da'awa in ma ka yi da'awar gonarka ce sai mu ce to mun baka 'yan shekaru maga za ta ci gaba da zama gonarka ko gonar magada su ma magadan su gada ai 'yan shekaru a gani su ma za a sashi gadin su inna nahnu narithul arda wa man alaiha kuma wa ilayna yurja'un dole zuwa gare mu za a dawo da su tunda Allah ya faɗi wannan ba samu dan tawaye ba yace ni banda ne kuma kai in za ka iya gwada ka ce kai ban da kai sai mu ce to mun baka shekara ɗari nan gaba a gani ai ko ka faɗa wallah sai ka janye Tunda in ka za ka yi lissafi ina babanka to in an yi sa'a yana raye ina nasa baban in shi ma yana raye to ina nasa baban ƙarshe dama da baban da babansa nasa baban duk sun tafi to kai ma ba za ka wanzu ba kai ma za ka tafi to sai ce lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma mallakar samai da ƙasa da abin da yake tsakanin su wato abin da yake nuna kadaitakar Allah da wannan na faɗa wasu munasabobi duk lokacin da mai faɗa ya faɗa ya ce kaza nawa ne kaza nawa ne ya ta faɗa yana maimaitawa aka rasa samun wanda zai yi ƙalubale dole a yi dana su ne tun da Allah ya fara cewa sama mulkinsa ne ƙasa mulkinsa ne abinda yake ciki mulkinsa ne don Allah ka taɓa jin wanda ya ja saboda an yi da nasa ne to don Allah in kana so ka gane wannan yaren yanzu ka zo ka duba wani ƙaton gida da kake fatan mallaka irinsa a wata unguwa sai ka buga a jarida ka ce gida kaza mai lamba kaza na unguwa mallaka ta ne ko kamfani kaza na gari kaza kuma ka faɗi sunan kamfanin kaza ka buga duk a jaridun nan kuma ka sake bugawa a yi wata ɗaya ka game zai biyu baya ko dai a ce to wannan tabuwa ce ta same shi Allah ya yi basa Allah ya ba shi lafiya ko kuma idan an fahimci da gaske kake to sai dai ka ji an zo an cakumo ka a ce ka yi bayanin inda ya zama mallakarka to amma idan ka faɗi me yasa ka zaka gani yanzu daga cikin ma tsari na zamani idan kana so ka tabbatar da wani abu misali wata takarda da kila da kana da ita sai ka janye sai a ce ka je ka affidavit ka buga a jarida ma'ana yanzu mutane su karanta jaridun nan ba wanda ya kalubalance ka idan an karanta aka ji shiru to shikenan wannan abin da ka faɗa ya tabbata to tun da Allah ya duniya yake ta faɗa cewa sama tasa ce ƙasa tasa ce abin da yake tsakani nasa ne har yanzu ba wanda ya ce a a wannan abin ba haka yake ba ai as-sukutu ridan shiru ma magana ce tunda muka yi shiru mun yadda na Allah kuma ya ce wa ma bai na kuma dukkan abin da yake ciki mu da aljannu manne to me yasa aka ce wa ma bai na kuma domin ma su ne mafi yawa yanzu idan za ka lissafa ka ce jinsin 'yan adam jinsin aljanu kaga jinsi biyu ka ambata ko da ba za ka iya faɗin ɗaiɗaikun adadin ba to amma ka ce jinsin tsuntsaye to yanzu a ce ma ka lissafa tsuntsayen gida kawai ka ce da kurciya da tantabara da wane ne ka faɗi adadin jinsunan ba za ka iya ba to kuma ka zo na jeji jinsunan ba za ka iya faɗa ba a zo masu ƙafa ƙasa masu ƙafa hudu to sannan a shiga cikin ruwa sannan bishiyoyi da ciyawa komai duk sunan sama to shi ce wa ma bai nahuma saboda ma ɗin sun fi rinjaya sun fi yawa sai aka ce to mallaka sane duk abin da yake cikin sammai da ƙasai da ainihin abin da yake tsakaninsu inda za ka gane wannan kamar yadda muka sha faɗa yanzu za ka zo ka tona rijiya inda za ka yi gaba goma ko gaba ashirin sai ka ga wata tsutsa bulbul da ita farasan gatanan kamar kitse ta ƙoshi ina take samun iskar shaƙa wa yake ci yadda ita cikin wannan ƙasar rabbul izzati wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ba wani ko wata dabba take dindike a ban ƙasa fa sai Allah ya dora ma kansa ciyar da wannan dabba duk inda take Allah zai ciyar da ita to sai ce wa indahu ilmus sa'a nan ma inda ya ga dama da sai ce wa ilmu sa'ati indahu sai ya ce wa indahu ilmu sa'a a wajensa shi kadai ilimin tashin alkiyama yake wani irin ilimi ake nufi na farko dai sanin lokacin aukuwarta ba wanda ya isa ya san lokacin aukuwarta hadithi ya tabbata cewa an halicci annabi adam ranar juma'a sannan kuma aka shigar da shi aljanna ranar juma'a sannan kuma aka saukar da shi a ranar sannan alkiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a to ta wane satin juma'a ta wane watan ta wata shekarar a nan gizo yake saƙa shi yasa manzo alaihi salatu wassalam yace duk wata halitta da Allah ya aban ƙasa ƙwari ne tsuntsaye ne dabbobi ne duk wata halitta irin yau alhamis din nan daren juma'a to kowace dabba za ta kwan hankalinta a tashe kada a ce gobe ne alkiyama ba wanda yake bacci ya min shari ya miƙe kafa sai ɗan adam da aljan su kaɗai ne ko in kula ku duba dabbobin da babu alƙalami a kansu babu wani cewa su yi sallah ko su yi azumi ko kar su yi kaza amma suna fara gaban tashin alkiyama amma ko kun san wani ba zai tashi wa Allah fi tsara da tsiyata ko ba sai irin wannan daren wani a yau din nan Allah shi san irin gwangwaje wanda zai yi da matan banza da giya da kayan maye ya kwan yana kallon abubuwan da Allah ya haramta a gani ya bata lokaci yana jin abin da Allah haramta a ci to Allah shi ne ya san lokacin tashin alkiyama to sannan ba lokacin ba me zai faru kuma a cikinta babu wanda ya sai sani yanzu za mu ce idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu yi karatu shi kadai muka sani amma suwa suwa za su zo kuma in su zo aina za su zauna kuma da wani tufafin za su zo ba wanda ya sai sani ko kai baka san kayan da za ka zo da su gobe ba kun baka san inda za ka zauna ba to wannan a duniyar da muke naga kuma alkiyama to shi ta ce wa inda hu ilmu sa'a sanin lokacin tashin alkiyama nasa ne shi kadai Allah subhanahu wata'ala sai ce wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ake mai da ku babu lokaci an nuna min lokaci tun da sai dai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai tambaya ta farko yake cewa malam Allah ya saka da alkhairi tambaya ta ita ce idan ina zaman tahiya ina ya kamata in dinga kalla wurin da zan sa goshi na ko kuma dan yatsan da na miƙar
malaman fiqihu sun yi maganganu kusan guda biyu kamar yadda ambata akwai wanda suke cewa ya tsanyar mutum manuniya ita zai dunga kalla wasu kuma suka ce a gabansa fana daidai inda ya tsora goshi wannan farfaje ita zai dunga kalla wasu suka ce abinda ya sama aka ce mutum ya dunga motsa ya tsanyarsa saboda a cikin yatsanya akwai wata jijiya da tana da alaka da zuciya kada yatsanyar da motsa shi zai hana zuciya ta dinga tafiya tana tunanin wasu abubuwa to takan dan tsaye da tunani a wannan lokacin saboda haka abinda dai ake so kada ka ji kalle-kallen wani abu da zai ya ɗauke ba hankali ko da inda ka sabo shi ka koya tsane ka duk malamai su ambaci wannan Allah shi ne fi sani
wannan yake cewa malam ni ne na tashi daga barci kuma gashi lokacin sallar juma'a yayi sai janaba ta kama ni sai da yanke shawarar bari na yi ɗahara na je na yi sallar daga baya sai na zo na yi wanka idan na yi hakan ya yi daidai ko kuma sai na sake sallah bayan na yi wanka lallai babu shakka yanzu a zahar ta kama ka ba a cewa ko a yi taimama a fasa wankan janaba saboda tsoron kukucewar jam'i ko kuma sallar juma'a sai dai jin tsoron fitar lokacin sallah yanzu misali mutum ya tashi daga barci da safe da ya tashi an yi ikama ko dab da fara ikama ko ana ma sallar kuma shi ga jaraba tsakaninsa a jikinsa afuwan kun gaba zai ce a bari in yi sauri in yi taimama kada sallar ta kuma ce min ba a dole duk inda ruwa yake sai ka je ka nemo shi sai dai in neman ruwan zai iya bayuwa ga fitan lokaci shine rana ta fito to in har rana za ta fito baka samu ruwan ba to anan kaga sai ke taimama kai sallah amma haka kawai janaba ta same ka wai saboda kana so ka samu sallar juma'a ka ce kai dahara a'a ma'ana yanzu kaga wanka dama dai ka riga kai to yanzu sai kai azhar a mamadin waccan juma'a
wannan yana da tambayoyi guda uku amma biyu ku zan amsa su tambayar sa ta ukun yake cewa mala idan mutum ya rasa wata sallah wacce ake yin ta karatunta a bayyane kamar sallar asuba to idan zai yi zai yi karatun ne a bayyane ko kuma a zuciya saboda na ga da yawan mutane sai su dinga yi a zuciya
to ita sallah akwai wacce take jahariya akwai sirriya akwai wadda nisfuha sirriya nisfuha jahariya sallar azhar da sallar juma'a duwannan jariya ne baki da sallar magariba da isha'i wani bangaren jahariya shi ne raka'o'i biyun farko magariba raka'a ɗaya ta ƙarshe isha'i biyun ƙarshe sirriya a zuhur da la'asar duk sirriya ce baki da to da za a ce ɗaya daga cikin sallolin nan ya ta kuɓace maka sai ka tashi ramawa to za ka rama gwargwadon yadda take a lokacinta allah misali kamar yanzu ɗin nan sai ya zamo cewa mutum bai sallar asuba ba yanzu yake so ya asuba to za ka yi ikama ka karanta fatiha da sura a bayyane yadda kake karantawa a lokacin sallar asuba sannan raka ta biyu ita ma fatiha da sura a bayyane kamar yadda kake karantawa kamar sai a ce rana ta faɗi ana bin kala asar ba kai ba kaga rana ta faɗi dare yayi sai ka zo za ka rama asar to a nan za ka yi kama ka yi fatiha da sura fatiha da sura a ɓoye ka zauna ka yi tahiya ka tashi ka yi fatiha fatiha a ɓoye sannan ka zauna ka yi tahiya ka sallame ina fata an gane amin
tambaya ta ƙarshe yake cewa malam kwanaki ka yi magana a kan ciyarwa ga wanda ya sha azumi to malam za ka iya bayar da abincin kamar na sati biyu a lokaci ɗaya ko kuma dole sai dai kullum kullum wa ya ce ma za ka kai sati ɗaya ko sati biyun balazana kuma ka ce kai ciyarwarsa in ya zama mutum yana da rashin lafiyar da ba zai iya warkewa ba likitoci sun tabbatar ba zai iya warkewa ba irin alsa chronic da ake cewa mutum dole sai ya ci abinci ko ya sha abin sha likitoci sun tabbatar masa ba zai iya warkewa ba to kullum idan an sha ruwa sai ya ciyar da wani mutum ɗaya shi ne mamadin wannan azumin na yau aka ce ba a ce baka na gobe ba don ba ka da tabbaci za ka yi goben da rana ta faɗi to shi ke na kasan wannan wunin azuminsa ya hauka to shi ne sai ka ciyar ko kuma tsoho tukuf wanda ba zai iya azumi ba kamar yadda anas dan malik allah ƙara masa yadda yake yi shi ma idan ainihin rana ta faɗi to sai a ciyar a mamadinsa ta wannan su ne 'yan tambayoyin da za mu iya amsawa akwai mai martaba sarki yau ya yi tafiya abuja muna masa addu'a yadda ya tafi